annabi alaihi salatu wassalam ba ko ba hanyar ta hanyar maulidi ba ai musulmi ba zai san wannan ba abin da yawa musulmi cikin muhimmancin maulidi cikin muhimmancin maulidi mu sani annabi alaihi salatu wassalam lokacin da za a ga annabi alaihi salatu wassalam mun karanta ayoyi da yawa a littattafan sira ita sai da tunan amina da kanta take faɗa lokacin da aka haifi annabi alaihi salatu wasalam ya ai an ai ya sauka tare da kabbara ya sauka da hamdala kuma da yin sujjara ga mahaliccinsa alaihi salatu wasalam ita da kanta take cewa na ji wani murna murya na cewa ruhu bi muhammadin masharik al-abdi wa magharibaha ku kewaya da annabi alaihi salatu wassalam gabashin duniya da yammacin duniya wato ana nufi dukkan duniya baki da annabi alaihi salatu wassalam idan kun yi ana cewa mutum ilimi ya ishe shi ko ya tumbaza wallahi annabi ya rike annabi ya sani idan kun ji wani mutum ya samu daraja na duniya da lahira annabin nan dai ya rike wato duk gaba da yana cikin muhimmancin samuwar annabi alaihi salatu wassalam har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama a ainihin maulidin sa ne muke sanin manya-manyan siffofin sa wato Allah subhanahu wataala sai yayi shi daban da dukkan alam da dukkan abin halitta annabi sallallahu alaihi wasallama idan muka ga siffofi wanda Allah subhanahu wataala ya bashi na karamci na kyauta na abuwa na komai da komai wato ko koyi muke da shi da irin wayannan halaye nasa kaga an ba wajen maulidi ba ba inda zaka ainihin sami wayannan bayanai masu tsada bayanai masu daɗi na annabi sallallahu alaihi wasallam ba idan muka zo kan sifa da Allah subhanahu wataala ya baki za mu faro tun daga kan annabi alaihi salatu wassalam zuwa kasa annabi sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wataala tun da ya halicce shi dama kalan halittar ma daban ne Allah subhanahu wataala ya masa kokon kai wallahi wanda bai wa sauran mutane ba duk duniya wannan abu ne na farko da ya masa kokon kan abin da ya zuba ba zuba kowa ba duniya da lahira har yanzu annabi alaihi salatu wasalam Allah subhanahu wataala da ya baki kashi gashin annabi kansa rai ne da shi saboda idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye gashin sa gashin motsi yake yi kuma ana jin motsi idan ya daga gashin gashin ba sa kwanciya gaba daya sai ya mayar da gefe da nan gefe da nan gefe da nan ya mayar da gashin nan kashi hudu ya sa rawani a kai kai ka ce wannan gashin wani hula aka sa a kai alaihi salatu wassalam har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama gashin giransa ba ta haduwa ba ta haduwa idanun da Allah subhanahu wa ta'ala wa annabi sallallahu alaihi wasallama farin fari fat Allah subhanahu wa ta'ala ya masa wani jami dan kare kyau bagin bagi wuluk idanun Muhammadur Rasulullah manzo sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wa ta'ala ya masa hanci wato kyan hancin har wasu malaman sira na cewa hancinsa dogo ne a hancin manzo daidai ne Allah subhanahu wa ta'ala wani haske ya sa wa fuskan manzo hasken da ya sa irin wannan haske na fuskan manzo wannan hasken babu inda yake sai a fuskan manzo alaihi salatu wassalam wannan haske shine wanda sai da suna Aisha radiyallahu anha take cewa akwai lokacin da ina dinki sai alluran ya fadi ina neman fitila ban samu ba da manzo sallallahu alaihi wasallam ya shigo daki yana shigo dakin sai naga har sai na sauko wannan allura saboda haka manzo alaihi salatu wasalam idan muka zo kan hancinsa malamai suka ce wannan hasken shine yake sahowa kan hancin sai ga hancin kamar ya yi tsayi a ba tsayi ba hancinsa daidai idanunsa daidai bakinsa daidai tsayinsa daidai dirinsa daidai zamansa daidai alaihi salatu wassalam saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallama idan muka zo bakinsa wannan haske da nake faɗa idan manzo sallallahu alaihi wasallama ya ci abinci wannan haske shine yake masa ashwaki gabanin ashwaki wannan haske sai ya bi lungu lungu yana goge haƙorin Muhammadu Rasulullah ya goge ya goge tas haƙorin manzo sallallahu alaihi wa sallama manzo sallallahu alaihi wa sallama bakin da Allah ya masa ma daban yake da na kowa birin bakin daban ne idan ya rufe ya rufe daidai har yanzu malaman suna suka ce idan ya rufe idon kai ka ce babu gurbin idanu alaihi salatu wassalam manzo sallallahu alaihi wasallama idanun da Allah subhanahu wataala ya masa har zuwa wuya Maulana Sheikh Ibrahim ya radiyallahu ta'ala anhu ya siffanta mana wani ke cewa kaddumiyati kamar wato didin yaran nan wato ha aye wuyan da kan a haɗe yake babu wanda aka wannan gata sai Muhammadin Rasulullah idan muka zo ƙasa na gangan jikin Muhammadin Rasulullah sauran jama'a baki ɗaya ko sauran halittu baki ɗaya ƙasusuwan sai aka musu daban-daban Allah subhanahu wa ta'ala sai ya haɗa na Muhammadin Rasulullah a ƙasusuwan ma ba inda sauran mutane za ka ga ƙirjinsu da cikinsu wani waje ya lotse wani waje ya bankare na manzo gaba ɗaya daidai da aka zo cibiyar kasan cibiyar Allah subhanahu wa ta'ala sai yi wani abu kamar zane ya yi shara-shara ƙanana guda biyu sai yi kasa idan muka zo kafafun manzo sallallahu alaihi wa sallama Allah subhanahu wa ta'ala sai yi birin kafafun ma daban ne kasusuwan da ya sa da ainihin tsayuwansa daban yake da na kowa na Muhammadu Rasulullah inda za mu gane wannan manzo sallallahu alaihi wa sallama idan ya taka kasa kasa kasar sai ta boye wajen takun manzo sallallahu alaihi wa sallama manzo amma idan ya taka dutse dutsen sai ya faje ya zamto kamar filawa saboda ne saboda girman muhammadin rasulullah saboda haka yan wa musulmi sifan manzo alaihi salatu wasalam tun daga halittar Allah fa dama da banyayi bai yi kamar kowa ba ina idan ba kake manzo sallallahu alaihi wasallama kamar ko wannan har a ilimin ka kake faɗa wallahi kai da arne ba bambanci ba bambanci saboda ya Allah shi ya bambanta kayansa kuma sai ya yi shi haka ba ka jin lokacin haihuwar taurarin kusanto gidan suka yi baki da gidan da za a kai babar ibn al-as tana gaya mana a cikin lissafin sira tana cewa ni na zuci taurarin ma faɗo mana za su yi a wannan dare dan Allah wane ne ya kunna wayannan taurarin baki daya waye ne ya kunna Allah ne saboda shine muke cewa mutane fa Allah shi ne shi da kansa ya fara maulidin sa ba mu bane muka fara karwan kai ne ma wani hujjar maulidi kawai mu yi karatun mu ina zama da hujjar maulidi mutum yana so yayi in baya so ya bari magana ya kare saboda ne Allah subhanahu wataala mutum ayin da yake cewa cikin suratul jinni su ainihin aljanu suna israfu sama suratul safat an gaya mana wannan suratul hijri an gaya mana wannan suna ɗauko labarai su aljanu ranar da za a yi manzo alaihi salatu wassalam da suka je neman labarin da suka ga labarin ya canja suka ga Allah subhanahu wataala ya sa an tare samman baki ɗaya da manya-manyan kumandu na sojoji wato an tare samman da mala'iku taurari kuma suna kariya a wannan rana sai Allah subhanahu wata'ala su wayannan aljanun suke cewa wa inna la masna samaa fa wajadnaha muliat harasan sharidan wa shuba sai daga cikin sai yake cewa kai akwai abin da ya faru a wannan abin a saman ne ko a kasan ne akwai dai abin da ya faru har zuwa inda suke cewa wa inna la nadri asrun urida bi fil ardi amara da in rabbuhum rashada Allah subhanahu wa ta'ala ko ba mu sani ba ubangijin mu me yake nufi da wannan abin alkhairi ne ko da sabanin wanda ne ba mu sani ba da aka sauko aka ga an sami fiyayen halitta Muhammadun Rasulullah ashe idan muka duba Allah da kansa Allah da kansa yake yin kayansa har yanzu manzo alaihi salatu wasalam mun sani kullum malaman kiyon nan suna gaya mana jikinsa daban takunsa daban siffarsa daban komansa daban muhammadu rasulullah idan za mu tabbatar da wannan manzo alaihi salatu wasalam manzo alaihi salatu wasalam idanunsa ba irin idanunmu bane shi idanunsa har baya yake gani shi ne yake tabbatar mana wannan lokacin da aka yi sallah wasu daga cikin mamu suka riga shi da ya juya yake ce musu kada ku riga ni a sallan nan kamar yadda nake ganin gaban nan na haka nake ganin bayana Muhammadu Rasulullah ka ce wannan annabin kamar kai ne ha wallahi ba kamar kai bane manzo sallallahu alaihi wasallam kuda ba bai taba zama a jikinsa ba kai da kudan kowane hali da dare ma zama yake a jikinka kai wannan magana manzo sallallahu alaihi wasallama mutane manzon da bai taba yin hamma ba manzon da idan ya kurkure baki ruwa aka zuba a rijiya a rijiya ake samun sabon ruwa ya gudana kamar teku a karamar Allah na kusa sauka abin ne da daɗi manzon da idan ya yi kyauta ba kyautansa babu irinsa manzon da a ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala dan shi ne ya tsamar da mu ga barin wuta wannan ka gaya kowa sauran annabawan gaba ɗaya suna ran tayin alkiyama amma idan mutane suka gudu wajen wa za su je an je dai wajen annabi adamu an je wajen annabi nuhun an je wajen annabi musa an je wajen annabi isan amma da ƙarshe wajen wa aka zo wallahi sai muhammadun rasulullah wallahi sai muhammadun rasulullah saboda haka yan uwa maudu'in dama ba namu bane muna da manyan manyan baki su ya kamata su mana karatu saboda shigowarsu da sauki ne ne wannan yan mintuna ma Allah ya saka musu da alkhairi kamar yadda suka zo lafiya Allah ya maida su gidajensu lafiya Allah ya kare mana su Allah ya kare mana su Allah ya kara musu lafiya wannan limamin mu na ainihin central mosque na Abuja yan wa musulmi gaba daya na roki addu'a a wajen ku la farja kun kafa daya Allah ya kare shi da karewansa la farja kun rasul min anfusikum wa izna alayhi wa ankum harisun alaykum bil mu'minin wa yantum wa la qudratu billahi la ilaha illa huwa alayhi wa kullu rabbul ashir azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
masha Allah Allah ya saka sai ya ji munir na gabatai na fata ba na ne ba ne na ainihin maulanmu shehinmu shek muhammadu jibrima zulma harif ba dan lokaci ba da kisa munir da sauran baki da suke zaune a nan duka za mu kama hanya nan ba da daɗewa ba zuwa matuna ba dan haka ba da na bari shek munir ya kai mu azhar sa'annan kuma imamu jari ya zo ya kai mu la'asar wani ya daura zuwa magarba نبي يرى ما لا يرى الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل لحظة آه ما تقول بعد lokaci ba, cikin wannan gawaga ta ainihin maulana Sheikh Ibrahim Ahmad al-Mukri akwai manya-manyan tawaga waɗanda suka raba masa baya waɗanda suka taho tare da shi a cikin su akwai dr usman magaraji zaria sai ya ji malam hamza umar da malam hozai da malam yahya alamma malam yahya da alamma a tahir لأن ضمن إمام الأول والذي مثل قديدة السوداني مثل الكدونة لأن ضمن محمد حاتم ومن توجه ما سوى البركة توجه لي وننجح أكرتكم zawiyar nan mai girma zawiyar mashahurin malamin nan na duniya zawiyar maulana sheikh ibrahim salih al-husaini waɗanda suke da ainihin rashin wannan zariya a zariya suka yi tattaki suka zo wannan gari namu domin ainihin sadar da zumunta domin soyayyar manzo sallallahu alaihi wa sallam ba tare da bata lokaci ba babu lokaci zai kira sai daga cikin mutanen wannan unguwa ta lokot waɗanda suka tashi da ɗaukar himma cikinsu kamar malam sayidu da sauran mutane da suka biyo bayansa a madadin jama'ar wannan unguwa zai kira alhaji balamaju domin yi wa wannan jama'a da suka so suka taru a wannan unguwa a wannan wuri tare da su babban bakonmu a yi musu maraba lale da zuwa wannan wuri. Assalamu alaikum, bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آه جماعة السلام عليكم na miƙa godiya ga Allah madaukaki sarki da ya fara mu a wannan farfajiya ta unguwar lokacin mai albarka domin mu tsira murna haihuwar fiyayyen halitta manzo sallallahu alaihi wa sallam ba tare da bata lokaci ba a madadin jama'ar angon lokos da kewaye gaba daya ina miƙa saƙon maraba barka da zuwa da jama'a da muka gayyata na ciki da na waje gaba daya ina muku barka da zuwa maraba musamman ma a babban bakonmu a limamin central mosque na abuja Ibrahim Ahmed ana za ta mara barka da zuwa a sauran jama'a gaba daya muna yi muku barka da zuwa da kuka amsa gayyatar mu tare da fatan ubangiji Allah ya saka muku da alheri ubangiji kuma Allah ya nuna mana na baɗi lafiya sannan kuma muna fata ubangiji Allah ya bamu lafiya da zama lafiya a ƙasar mu da jihar mu da kuma garin mu gabaki daya ba mu da isasshen lokaci saboda haka zan dakata a salamu alaikum
Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh نور على نور ومن يهدي به نور على نور ومن يهدي به ذاك السيد وغيره معروم to ya isa a muna farin ciki da wannan samuwar wannan haske haske bisa haske wanda ya da wannan haske shi ne sa'id daga ciki akwai sa'idu cikin wayanda suka kirawo mu akwai malam sa'idu wanda kuma bayan cikin wannan shi ne wanda ya rasa wannan hasken ba tare da bata lokaci ba zan kirawo abubuwan a gurguje ne jama'a sai dai ai hakuri bayan sallama da maulana Sheikh Ibrahim Iyasi yayi ga manzo sallallahu alaihi wasallam salamun ala hadan nabi raisi bi waqti qiyami mithla waqti julusi ni ko wata salamun ala hadan nabi raisi bi waqti qiyami mithla waqti julusi don wannan imamun namu na bihi ne mai faɗakarwa ne muna masa sallama. Za mu kirawo Malam Mahiru domin mayaban nan da mutanen unguwar Tibori da mutanen guru ga baki daya suka yi wa wannan limamin namu a wannan unguwa ma a bisa harshen malaman da suka yi wannan ainihi maraba sun kara karanta wannan kasida ta maraba zuwa ga babban bakonmu kafin ya kirawo ko malami na gaba.
dokta ya ce a karanta diwani kar a karanta kowane
Dokta, kamar yadda jiya ma ya ce, shi abin da ya ke fegi, abin da ya ke so, shi ne ya ji begin nan na wanzu sallallahu alaihi wa sallam, begin nan da bakin nan, kakkace yayi wani alƙalamin nan na dinari da aka ɗauka aka ɗaura shi a kan fartakaddan nan ta zurfa sai yabi manzo sallallahu alaihi wa sallam ake yabanta da da yanzu da gobe za a ɗau shi yake so ya ji malam mahiru na tabbata kai kuma za ka yabi manzo sallallahu alaihi wa sallam yau kuma za ga masoya manzo sallallahu alaihi wa sallam za su yi murna da yawan manzo sallallahu alaihi wa sallam a wannan farfajiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق في الحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشفيع الكريم لنا بهذا المحضر والباب فيه بنزرة تاتي لنا بالزفر والبشر فيما همنا من مرض والفقر والكرهن والترفع من مدهشات الدهر والفقر من بأقفة والكسب للستر والكرف عن كلنا كل شرور الأثر وافتى علينا ربنا ما فيه خير العمر واكتب علينا رحمة مثل انتقاب القبر وجري علينا طيبة جريا كجري جافر ومن علينا بالغنى وبالعلوم والقدر بجاه ختم الأولياء قائد أهل الشكر وفي آل الحراجم وذاك بالفقر الحديث السليم المشري جامع سير الأبهري بجاه سكين الألي وبالتماثل الدري وبالرياح إبراهيم خليل عبد القدر بجاه تاج الدمروي محمد الإكرك الثري وفي سنجيد العالم الحافظ المشتهر بجاه جال القدر كذاك فوت الأمر بجاه فال من قدا في الناس آل القدر وفي محمد فتنا مرجن عن في المنكر بجاه أرض السائه وفي السليل الأحمر عبد الوهاب الأنوري خليف السر الأكبر بجاه هاشم علوي والد ذاك المشري بجاه كتب الحج الزال الأبتلاوي السكري بجاي عبد الله هو والد جوت الأثري بجاي شيخ أحمد سليل هذا الجنسري بزلميات أحمد وبيت خير جدري لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
أبركم بدا نحو المراتي إيا الماء فهب امرأ إذ الماء الفرق يدمع لمات بوحل ويك إجت السباسة ورفرقة إن ساءت الحي تهجأ تذكر أيام سبا وهي قد مضت ولم يبق إلا لوءة وتوجع تقلب أرضا بالمدينة إنها مع الترهال فيه كرئي يرقع ديار حبيب الله وهو أمينه ديار بها لا تلف المرافيق أجمع ديار لمن هام الفؤاد في حبه وتذكاره للقلب مرأى ومرفع ديار لعالم كلك كلكا وكلكة ديار لمن في الكلك يعطي ويمنع وأكرمهم نفسا وسهرا ونسبة وعلما وآدابا وأتقى وأخشع وقد كان خير الخلق فقما مفقما وذو هيبة والمشي فيه تقلؤ وأظهر لون أج أجل أين تزدري بعين مع عند الكميلات ترتأ وينظر لحظا وأظهار لون آدعة العين تزدري بأين مها عند الكميلات ترتأ وأنجل عين أعجب الشبر واسع جبين رسول الله والخلق أوسع الزج وأكنى واجه طه مجور وليته كسا وصدر موسع ومنكبه أعجب به وإصابه بقام ورفع الكأد طه المرفع كذا عبد عبد وعبد ذراعه مراقب راحات ولا الوار تلمع وسائل أطراف وغير مجسد عظيم كحديث من الكلك أرفع وأجنب صغير إن تبسم ينجلي فهد جمام أو لك البرك يلمع وهامته أسمى لشعر ترجل وخافض فرس ساكت فهو يخشع وأذانه موصولة بتفكر وإن كان على الفصل والحق يرفع وينصر لحظا وهو للأرض غالبا يسوق سحابا والملائك تتبع وجيد رسول الله يشبيه دمية إذا صرف الأشعار يبدو ويلمع وكاللؤلؤ المطلول والمسك أرقه فمثل رسول الله لم يحظ مجمعه وعلى مكلك الله أعجال كلكه من الناس أسكابا من الناس أبجأ وجيب رسول الله يشبه دمية إذا فرق الأشعار يبدو ويلمع ويقدم للأهلين يكفي نعلو ويقطع لهما وهو للصوت يرقع أشد حياء وهو يأتي لمن دعا ويغضب للمولى إلى الحق يرجع
haka da su yin kuɗa hilabi
Allah ya saka kamar yadda muka faɗa dai magana ne na abawa kowa haƙuri domin kasancewar wayannan baƙi a ba su hutu man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha duk mutumin da ya sannanta wani sunna mai kyau yana da ladan wannan sunna da ya kafa da ladan wayanda suka yi aiki da shi abuwan manzo sallallahu alaihi wasallam shi yake faɗan wannan hadisi wannan hadisi yana tuna mun yana tuna mana dan uwa namu dan uwa namu wanda Allah ya masa rasuwa Muhammad Madafura Allah ya ce masa Allah ya gafarta masa Allah ya sa aljanna ita ce mako masa makomar mu da dukkan sauran mutane wanda suka ransu na wannan unguwa ko kuma wannan gari namu da dukkan musulmi maza da mata min ladun adama ila yawmina hada Allah ya tsarsa Allah ya gafarta masa Allah ya tsarsa Allah ya gafarta masa lokacin da Imam ya zo insha Allah za a yi addu'a ta musamman zuwa ga wannan bawan Allah da sauran masu bukatu gabaki daya Allah ya biya mana bukatun mu na da kai ba tare da bata lokaci ba dan uwa da Allah sai dai ayi hakuri za a ga abubuwan a gurguje domin kasancewar lokaci duk da sai ya ji awan a sudani ya ce in tafi kai tsaye in zuwa kirawo maulanmu Ibrahim Ahmad al-Bakari amma na so in ba shi minti biyu domin ya yi bayani na minti biyu a takaice domin ya kirawo malar shi da kansa don wayannan manya-manyan baki da suka zo ba ba su lokaci ba a can haka a nan muke roƙon abuwa a wajen jama'a malam awwal zai zo ya gabatar da sayyadi a ibrahim al-mukri to malam awwal ya yi mana abuwa mun kuma karɓi abuwan kai tsaye ba tare da bata lokaci ba yanzu zan kirawo babban bakon namu limamin central mosque na abuja الشيخ إبراهيم أحمد المقري domin ya gabatar mana da ainihin jawabi. Duk akwai waɗanda suka roƙi a bashi wata ainihin makara da zai yi ba da tsaron mu bane. Mun bar mana da ya zaɓa mana likita shi yake rubutawa marar lafiya maganin da zai sha ba kai mara lafiya za ka ce rubuta mun magani iri kaza ba saboda haka mun bar malam ya zaba mana abin da zai mana amfani a duniya abin da zai mana amfani a lahira aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum malam bismillah ya ce
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم فأهلا بشهر قد أتى بالمخصص محمد عبد الله سر الممحص وقد جال قبل الكون في الغيب وحده بعز وتشريف وسر مخصص تستر في الألباس فالكون كله مظاهر ألباس لهذا المخصص تطور في الأطوار إذ كان وحده تنكر عن عين البصير المفسد فأهلا وسهلا مرحبا ثم مرحبا متى جاءنا المخصوص سري ومخلصي أهنئ نفسي ثم يومي وشهره كذا بلدا قد مصه خير أحمد وفهرا وعبد الله ثم عقيلة أتت قومها بالروح عين تشخص صلاة وتسليم الإله بقدره على المصطفى والآل بل كل مخلص حق قدره ومقداره العظيم شيخ النمو يا يمو ما لممو ينقوانا مريدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آياتي من بنكيا tsarin jin protocol da gaida shugabanni wane bayan wane ba saboda kowannen siyasin cinta a kaddamar da shi a fara ambatonsa kuma kowannen su ya cancanci ya zama mun yi wannan taron don girmama shi da ambatonsa to amma mun sani gaba ɗayansu bakin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tari gaba ɗayansu a zuciyarsa sai ma da ya tare mun ne sannan muka iya taron maulidin da haka mu tsakaninmu da maulidi sai godiya domin shi maulidi ba wani abu yake nufi ba in ka kalle shi ta hanyar wasan ma'anan kalmar in aka ce al-ihtifalu bil maulidin nabawi ana nufin muhimmanta ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko ko muhimmanta haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ko al-ihtifalu bil maulidin nabawi wato muhimmanta haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda muke yawan faɗi duk wani musulmi yana ne duk wani musulmi yana muhimmanta haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ba zai yoyi mutum ya zama ya sai da la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma baya muhimmanta haihuwar manzon Allah da haka har wanda suke faɗa da maulidi mu muna zaton suna yi kuma iyakan abin da Allah yake tsakanin mu da su kenan na kyautata zato domin domin idan har dan adam zai ce ba zai maulidin manzon Allah ba shi maulidi wata hawa hawa ne ko dai idan aka ce ga ranan haihuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko wajen da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dai shine maulidu ko ko ismu makanin ko ismu zamani to ka ji ka girmama abin a zuciyanka ka ji daɗi a zuciya ka ji daɗi ko kuma ka wuce nan sai ka faɗi jin daɗinka da baki sai ka alhamdulillah wannan bigire ba bigire irinsa ko ko ka yabe shi sallallahu alaihi wasallam ko kai salati gare shi kaga ka wuce barin abin a zuciya ka kai shi zuwa faɗi a harshe ko kuma ka wuce nan sai ka kai zuwa ga aikata jin daɗin ka aikata shi ka cire dukiyanka ka ciyar da abinci ka sa sababbin tufafi ka tara jama'a ka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan ranan ko a wannan watan ko amma dai ai shi wannan aikata jin daɗin da kake yi kawai yana ta'abiri ne na abin da ke zuciyanka yana bayyana abin da kake yake cikin zuciyanka ne na jin daɗi da cewa a irin wannan rana aka haifi sayyidul awwalina wal akhirina sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko a wannan waje aka haifi sayyidul awwalina wal akhirina sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to don Allah ɗan uwa irin wannan jin daɗin na zuciya a ce ga ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce an rasa shi mutum baya yi baya jin daɗi in bai ji daɗi bane sai kenan da ranar haihuwar manzon Allah saboda Allah ba gara Abu Lahabi da wannan ba a'a ni ba ni ba ban ce wasu musulmai ma abu la ilaha illallah haka suke ba ni ban ce ba ina da san duk wanda ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah yana murna yana murna a zuciyarsa ba zan iya gane wallahi alazim ina faɗi daga zuciya ba zan iya gane yuyuwan mutum ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah kuma baya murna a zuciyarsa da a ranar da aka haifi annabi muhammadu ba zan iya ganewa ba domin babu imani tare da shi babu musulunci tare da shi wallahi gara abu lahabi da shi domin shi abu lahabi akalla ya yi murna ranar haihuwan akalla kuma ya ga amfanin murnar amma ba na ce gara abu lahabi da wanda suke faɗa da taronmu na maulidi ba ba haka nake nufi ba gara abu lahabi da wanda baya jin daɗin ranar haihuwar manzon Allah baya murna in dai kuma yayi murna yayi maulidi an gama sabani in dai yayi murna ran shi ya ji daɗi to ba sabani illa kawai himma ce kai ka fi shi da ka taru ka ciyar da abinci ka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan ranar da sauran abubuwa na nuna farin ciki bayyana farin ciki yan saboda Allah saboda Allah manzan Allah dai kyauta ce daga wajen Allah kuma Allah subhanahu wataala ya ce man azza ilaykum manzan Allah ya ce man azza ilaykum ma'rufan fakafi'u Allah ya ga wa laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina id ba'atha fihim ko to ka kaddara kai ne kai kyauta ga mutane uku ko hudu kai a matsayinka na ɗan adam kuma kyauta na ce ba sadaka ba kyauta kasan shi kyauta ana yin shi lisilati birri ne lisilati ne da sauran daya sai ya ji daɗi ya murna ya taso har da tukwici ma ya ba dan sakon ɗaya kuma sai ta kai ma dalla ma dalla mun gode Allah ya saka da alkhairi ɗaya kuma sai ya murmushi ya nuna jin daɗi a zuciyar shi amma bai ce komai ba ɗaya kuma ta gaba sai ya tuwe kyauta ce ba sadaka ba balle sai hakkin sani gobe ka bashi dole yanzu saboda Allah kai da kai kyautar nan da wa ka fi jin daɗi da wa za ka fi murna gobe in za ka yi wa za ka ba ta aiwa bihi ne wannan hankali kenan shi kuma hankali na gartacce baya sabawa da ilimi baya sabawa da shari'a babban malami ibnu taymiya ya yi littafi mujalladi biyar yana tabbatar da cewa babu sabani tsakanin hankali nagartacce da nakali dar'u ta'arudil aqli wan naqli to da ashe kaga hankali ya tabbatar maka da wanda ya yi murna ya yi farin ciki ake murna kuma a ƙara masa taro don girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda na sami sai dai Sheikh Munir yana faɗa mana abu ne wanda Allah ne subhanahu wata'ala da kansa ya fara yi wannan wabihi ne sai dai in kuna zaton Allah na abu ba ma'ana sai dai in mutum na zaton Allah na abu ba ma'ana wal iyazu billahi mai hankalin bawa ma baya abu ba ma'ana Allah ya ga mana fa sintum annama khalaqnakum abasan Allah baya khalqu abasan to annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ranan litinin nan da aka haife shi a ranan Allah ya kaddara samun cikin sa sallallahu alaihi wa sallama a ranan aka haife shi a ranan aka aiko shi da manzanci a ranan aka yi Isra'i da Mi'raji da shi a ranan ya fita daga Makka zai je Madina hijira a ranan ya isa garin Madina a ranar aka yi yakin bazu a ranar aka yi fatu makkata a ranar ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda Allah wannan saboda Allah wannan ko incidental ne kawai ya faru ba tsari ne ba shiryawa su fatan kawai fitwa ne ba da fadi ba Allah yayi haka nan ne Allah ya zaɓi musulmi din ne a waɗannan abubuwa duk abu muhimmi a rayuwar manzon Allah duk abin da ya shafi manzon Allah muhimmi ne amma ya ga faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwan da su ne ake fara tunawa su ne waɗannan abubuwan da muka ambata ko to dukkan su babu wanda Allah ya bari ya faru a talata ko laraba ko alhamis to don Allah ya kake tunanin Allah zai maulidin annabi ta yaya in ba ta haka ba shi Allah halitta yake yi da lamari alala kuma halko ful amr saboda ka ai shi nashi kenan Allah in zai maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna masa wata intifani da maulidi in ko kana magana wai a tara mutane ne ko a tara malawul a'la ana murna da annabi sallallahu alaihi wasallam ai Allah ba da manzon Allah yake wannan ba da mu masu maulidin annabi Allah ke wannan mu Allah ke ma wannan ko idan muka taru muna ambatan manzon Allah a duniya sai Allah ya tara mala'ul a'la yana ambatan mu masu ambatan manzon Allah amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai wuce na masu ambatan manzon Allah Allah ke ma wannan ko in kuka taru kuna ambatan manzon Allah kamar hadisin Muawiya ibn Abi Sufyan da kowa ya sani ko wanda yace mun fito wata rana muna gode ma Allah akan ni'iman musulunci muna gode ma Allah akan bamu annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya fito yace ne tara ku muka firgita muka tsorata daga baya ne muka ce Allah ya Rasulullahi mun tare ne muna gode ma Allah akan ni'iman musulunci da bamu kai da Allah yake kun shaida da Allah ba abin da ya tara ku sai wannan suka ce wallahi mun shaida ba abin da ya tara mu sai wannan maulidi wato kun shaida har da Allah ba abin da ya tara ku sai wannan suka ce wallahi mun shaida ba abin da ya tara mu manzo Allah ya ce to ba na tambaye ku ne dan tuhuman ku ba mala'ika ne ya zo mun yanzu yanzu nan da labari fresh cewa da Allah nan ya tara mala'ul a'la yana kuma maulidin ku kar mu damu da terminology ina ce maulidi ma'ana intifalun bikum shine maulidin ai ko da wani abu maulidin in ba taruwa da muhimmanta da girmama sha'anin wanda ake taron dan shi ba to ga Allah nan yana girmama sha'anin ku a mala'ul a'la ku masu taro dan annabi Muhammadu sura kan uwa wallahi mu gode ma Allah mu gode ma Allah kuma idan mutum bai sharan masallaci ba zai yi ta kasuwa mun gode ma Allah wasu sun ɗauka ma'aunin bambanta musulmi na gari da musulmin banza wal iyazu billahi shine maulidin manzon Allah duk maulidin manzon Allah ba nagartacce bane na ga wata fatawa ma ana yada ta kwanan nan nan wani malami ibnu usaymin ba fatawa kokari take yi ta zara ma musulunci daga mai yin maulidin annabi muhammad amma abin da zai ba ku mamaki akwai wani abu da ake ce ma asha'ul walidaini asha'ul walidaini asha'ul walidaini shine in iyayen mutum sun rasu duk wata ko duk alhamis ya tara jama'a a taro na tunawa da wannan iyayen nashi a ciyar da abinci a yi murna a yi addu'a da iyayensa za ku yi mamaki amma yanzu da yake akwai shek google ai ko akwai shek google da an yi tambaya sai mutum ya browse da duk tambayi shek google to ku tambayi shek google mene shek google ko ku tambayi ta Google al'allama ku tambaye ku tambaye menene fatawan allajnatu da'ima karkashin jagorancin al'allama ibnu ba akan wannan taron na maulidin mahaifa za ka ga fatawa yana gaya maka abu ne mai kyau sunna ce ingantacciya in kai kana da lada to haka kar a ce mana ba addini aka nufa ba gane ya ce in an yi da lada abu ne mai kyau dalilin shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ciyar da masoyan na na Khadija da musuntanta abinci shi ne hujjar shi kawai to wannan ba taron fiqhu bane ko usulul fiqh ko ta'silul masail amma da taron ne da wannan taron mun taro ne dan mi ta'silul masail akan irin ka'idan da malamai suke cewa al-fiqhul manafi tahqiqul manafi ko tahrijul manafi ko tanqihul manafi da mun daga hujjar mun bi ta a tsarin tanqihul manafi mu ga ta ina aka haɗu ta ina aka rabu sannan a ɗauko kawo hujjojin maulidi a ake su akan wannan asalin sai a ga ta ina aka haɗu ta ina aka rabu sai a ga wane ne yake gidan an kabuki to amma ya faɗa fatawarsa ce ko fatawan malaman su ne cewa maulidin mahaifa sunna ne yana da kyau in wanda mutum yayi kuma idan mutum yayi yana da lada wallahi ba kake bane to don Allah ina bacewan basira ina wannan maulidin manzon Allah bata ne kuskure ne dalal ne wasu ma sun ce shirka ne na annabi Muhammad amma na mahaifin mutum sunna ne da lada da Allah wata irin batar basira ce wannan kuma da za a kafa hujja aka kafa hujja da kiyasi to yan uwa ba a cikin bane kuma shek muni ya to a taro ana wani da maulidi da zuwa ba ne an wuce wajen sai maulidi aka ce kin ga wannan malamin zai iya baki hujja dubu akan samuwan Allah hujja dubu cewa ka kalle sarki miskini sarka dubu ne a zuciyar shi sarka dubu ne a amma ba haka ba kuma Tutsin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam mutta da annabi Muhammadu shi za a shi kuma jawo bai da salam da ba jiya da annabi Muhammadu Salam Juzago sai mu mai na tari maulidin malami hamshaki Kawai Bashir shine za ka ji a al-Imam Malik Allah ya kara mashi yadda yana da wata ka'ida wani asali a cikin asalolin shi na mazhaban shi da ake kira mura'atul khilaf inda Imam Malik zai ce abu ba kyau haram ne sai Ahmad ibn Hanbal misali zai zai ce a ajin sunna ne sai wa Allah ya ce to ba komai na sauko daga haram makruhi saboda mura'atul khilaf to ko da dai ka san da Imam Malik ya rasu bai haɗu da imamu ahmad ba na faɗi dai kawai a matsayin misali ba wai akan na san cewa ba zamanin su ɗaya ba a ina da imamu malik mazhaban malikiya imamu ahmad mazhaban abu ahmad bin muhammad dan wani lokaci ana karatu sai an yi gwari gwari dan ba dan ku ba dan wasu to to a wannan kawai maganar na abu shama ya rufa to balle kamar yadda muka bari ba za ka sami imamu daya ba a cikin magabata wanda ya ce maulidi babu kyau unconditionally babu in ka tuna ai a cikin nurhan a cikin marfa ya yi bada da rudewa a kan maulidi cewa wannan abubuwan ba kyau bid'a ne kaza kaza amma daga baya sai ya ce shi asalin maulidin murna sunna ce mai kyau kuma za ta iya samo hujja daga cikin faɗin Allah wa kullum na kusu alaika min an ba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'ada kaga a sai abin da yake cewa ba kyan wasu abubuwa ne ya gani a zamaninsa cikin taron maulidi wanda wasu suke yi ba irin na taron nan namu ba kila wani abu kamar na takudan maza da mata kila wasu abubuwa ne wanda aka shigar mara su asali to su yake maganan babu kyau ba ainihin taron ba ibnu taymiya dukan ku kun sani a cikin littafin shi kace dawo siratul mustaqim da cikin majmu'u fatawa da wasu littafan ma ya tabbatar mai yin maulidi zai iya samun ladan maulidin gwargwadon niyyarsa ko to yanzu shi kenan saboda Allah sai ka ce yana nufin za a sami lada akan saban Allah ko akan abu ba mare kyau kaga ya nuna asalin abin ingantacce ne in har ma mai yi zai sami lada cikin abin da yake yi ibn hajar al-asqalani ko malamai duka sun faɗi ya faɗi cewa al-imam sayuti ya nakalta daga wajensa al-imam almajirinsa al-imam sahawi almajirin ibnu hajar din nake nufi ya nakalta daga wajensa sai wani ya ce zai iya saman ma maulidi hujja a cikin hadisin azumin ashura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana murna ranan da Allah ya inja'i ya tsirar da Annabi Musa ya halakar da Fir'auna to za a iya maulidi a ce ranan haihuwar manzon Allah kenan saboda wannan hujjar na azumin Ashura sai ka zo ka ce a'a ba hujja ya za a yi a ce azumin Ashura hujja ne ta ce a'a baka dai ga hujja ba Ibn Hajar shi ya gani ko a haka ba don kuma kana ga cewa ka sai Ibn Hajar jahili ne shi bai ga ya kasa ganewa ne to sai ka faɗi wannan a bakinka kwatankwacin wannan kwatankwacin profesa ya zo ya sami yara a makaranta suna karatu sai ya rubuta ɗaya da ɗaya a primary profesa ne fa sai ya rubuta ɗaya da ɗaya sai ya ce masu ya rubuta ɗaya haka sai ya ce ɗaya ke da sai ya rubuta ɗaya da ɗaya sai ya ce biyu da ce a wannan ilabin ne malam to kaga wannan can ba biyu bane ilabin ne to sai fara gardama to kaga ai in dai zai yi masa adalci zai ce eh gaskiya ne karatun ku ne bai kawo nan ba to za akwai wasu figures da ake ce ma Roman numeral to a haka ake rubuta su ko to ga sai suka zo suka ce an san babu hujja cikin wannan gaskiya ne karatun su ne bai iso wajen ba amma dai ba karatun Ibn Hajar al-Asqalani ba mawallafin Fathul Barin da aka ce la hijrata ba'da al-fath ko to haka dai a imma za ka zo ka sami irin sa al-Imam Sakhawi din ya ce maka eh lallai ya gama maulidi hujja watan ya ga hujjan cewa za a iya maulidi saboda farin ciki ne da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sauran hujjojin da ya faɗi a wuraren daban-daban har ma littafi yayi akan maulidi ka zo da sami alƙasalani shi ma tarihin bukhari shi ma ya maka irin wannan maganganun ka sami al'imamun sayuti shi kan littafi shi ma ya a cikin maulidi da hujjojin maulidi to duka waɗannan a'imman da ire-iren kamar yadda nake ba za ka iya samun imamu ɗaya wanda unconditionally ya ce maulidi ba kyau ba sai a zamanin yanzu lokacin da abubuwan siyasa suka faru aka zo ana son a kwace mulki a hannun jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na garin Makka da Madina da sauran garuruwan da ke tattare da su to kuma daga cikin mukaddima na yadda za a yi nasara cikin wannan dole sai an karke girman su a idan mutane su kuma girman su ba su da girman su girman su girman Annabi Muhammadu ne matukan Annabi Muhammadu na da girma cikin shi na da girma automatically ina fatan mun fahimta su ba girman kansu bane girman annabi ne ina nufin jikokin manzon Allah shi yadda za ka yi ka karya girman jikokin manzon Allah ba zai karyu ba mutan girman manzon Allah na nan to wannan shine dalilin da yasa sai aka ce to dabaran da za a yi bari a sassako girman annabi Muhammadu wal iyad billah sai a ce maulidi ba kyau a ce masallaci in ka je ziyarar Madina ba za ka ziyarci annabi Muhammadu ba sai dai ka ziyarci garun bulan masallacin ko sai dai ka ziyarci bulan masallacin alhali shehu radiyallahu anhu ya gaya mana ko shi ga shehu ai ai ya gama magana a ce al-isra'i ɗaya ya gama maganar gaba ɗaya ko lahul masjidul a'la ai ma kai isra'i ba rabin isra'i lahul masjidu ai shi ne magana kawai gaba ɗaya hujjojin an karar da su a nan ko li hibbu ibrahimu kad jaa za'ira li ahmada khairil alamin wa shakira fa man kana yarhu lil madinati zahiran siwahu fa inni jitu ahmada za'ira lahul masjidu lahul masjidu masalan nahau sun san ka'idan idan aka takdimin khabari alal mubtada'i kuma khabarin ya zama jarun wa masrurun ne ko yana cikin abubuwan da suke ibadan hasuru wai kamar ai masallacin ba ya da wani girma sai dan annabi Muhammadu ai masallacin nashi ne nashi ne to in har za ka ziyarci kayan su baka ziyarce shi ba me kai kenan ai masallacin ya sami matsayi ne dan matsayin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko anan kuna ganin filin barin najjari ne na janajan ne shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aljanna yaje ya yanko kuloti yazo ya shimfida ya gina masallacin sa ai matsayin masallacin dan matsayin annabi Muhammadu ne lahul masjidul ala fataha mushuduhu wa aqta'ahu rawdal jinani ya yanko kuloti daga aljanna wa aqta'ahu rawdal jinani mushawira to ta ce maka a'a ba za ka ziyarci annabi Muhammadu ba kuma wai dan batan basira dan batan basira ina ganin Ibn Taymiyyah yana da ilimi amma akwai hauka daga cikin haukansa wannan daga cikin haukansa wannan wai da aka ce mene hujjan da ba za a ziyarci manzo Allah ba zai ce wai manzo Allah ya ce za ku shaddu rihalu illa ila salatati masajida ina ganin ba cikin hayyacin sai wannan magana malami ne na fitan hankali saboda haka wannan maganan ina zaton yayi shi ba yana cikin wannan daidaikun hauka in ba haka ba ai duk mai ilimi ya san shirmen ta yi yawa a kafa hujjan waya hana ziyarar manzon Allah da za su saddu rihalu illa ila salafati masajida ai la tusaddu rihalu ila masjidin للعبادة فيه إلا إلى ثلاثة مساجد فلا تصد الرحال إلي لزيارة الله to bayan ma Allah shi da kanshi ma ya gama gaya maka shi kansa Allah ma mahalicin annabi Muhammadu ya ce in ka bar makka za ka madina shi ma yana can wajen annabi suna yana can ba a cewa suna sai dai a ce yana in an ce Allah da annabi ko ga nan tun a farkon arba'unan nawawiya kana karantawa kuna karantawa tun arba'unan nawawiya hadisin farko faman kana hijratuhu illa illa daga makka ba aka fito za a zo madina wajen annabi sai kuma Allah ya cewa illa kuma Allah shi ya halicci larabcin kuma annabi shine asahul arabi ya fi da sanin dilalatul alfaz ya fi kowa a halittar Allah sani amma dai yace ila ilallahi hijratuhu ilallahi wanda hijranta ya kasance zuwa wajen Allah ilallahi Abbar Makka garin ɗakin Allah za a je Madina garin Annabi Muhammadu Allah ya ce shi ma wajen shi za a je ko ko ba shi ma ba wajen shi za a je ilallahi zuwa wajen Allah ina fatan muna fahimta to ashe ashe in ma za ta sai yasa Allah subhanahu wataala ya mana ai Allah ne yake gaya mana wanda za ta halaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an ko Allah ne ya gaya mana wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid duk qur'ani ne amma kuma a qur'anin kuma Allah yake walau annahum in zalamu anfusahum ja'uka kuma mu gane ba a qur'ani da Allah ya ce yana kusa da bawa ya ce ya fi kusa da shi daga hablul warid amma kuma sai ga yana cewa da lokacin da suka cuci kansu sun zo wajen ka ya rasulullahi kuma da'uka ba a ce su nemi kai masa addu'a ba da kace kuma da'uka fa sakfarullah haba jama'a wani kuma bayani ake so a yi gaba da nan wani ibana kuma wani bayyanawa ya walwalau annahum in zalamu anfusahum da'uka ba Allah yana tare da su bai za ta halaka ibadi a ni bai ni karibu me yasa ba su zauna a ɗakin su roƙi Allah gafara ba me yasa ba a ce su roƙi Allah gafara ba tunda yana tare da su me yasa aka ce da'uka ko da'ukan su maka mene ya rasu Allah ya muka da Allah ya ce fastaghfirullah ko wastaghfara lahum ar-rasulu lawajadullah Tura da sai kaga karatu ne da wani lokaci ma abin karara ne ya fi alfahu ne da samfi fi fa'ifin na'ari sai dai kuma ya za ka yi da makamu ga rana tsaka ga rana tsaka da rana tsaka irin wannan lokacin amma mutumin makawo ne kuma irin jiftin ɗin nan ya za ka yi da shi duk yadda za ka yi ka nuna mashi rana ne ba tsaka ba zai gane ba kan tunkirul ainu dawa samsi min rabadin وينشر الفم بعد الماء من سقم باتا da yadda ba ta yi da shi ba ka da hila ba ta da dabara amma in ba haka ba a cikin ai ya wuce karara zama karara wai ba cewa wuce karara ko ba wannan ya wuce karara to Allah subhanahu wataala ya ba mu hakikanin soyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi wallahi tausayin tausayin masu irin wannan tunanin muke ji har ga Allah tausayin su muke ji ba kin su muke yi ba tausayin su muke ji in ba in ba fatan basira ba Allah subhanahu wataala baya kin zawat dan haka na Allah ba su kin zawat Allah baya kin zawat sai ba ba inda zaka ga Allah subhanahu wataala ya ce wani Allah ya tsine mashi in ba wanda ya taba Annabi Muhammadu ba ko sai dai aiki alala arafin layi ala likadibi na haka irin waɗannan ayyuka da kaji Allah yana tine ma Allah baya son ƙarya Allah baya son kafirci Allah baya son munafunci amma Allah ba zai ce wani munafiki Allah ni ba na son shi ba Allah baya cewa haka ba na son wani a'a ko na tine ma wani baya cewa sai dai aikin aikin sifofin ko to mu ma wannan sifar ta wannan jahilcin da batan basira ita ce ba mu so ba shi mutumin ba ko ba shi mutumin ba ba zatin mutumin ba Allah shi ya halicci zawatu dan haka yana son kayansa sai wanda ya taba manzo Allah ko Abu Lahab shi kare Allah ya ce tabbata da Abi Lahab wa tabba to haka yan uwa wallahi mu gode ma Allah mu gode ma Allah subhanahu wataala da ya zaɓan mana murna da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam a lokacin sallah ya riga ya shiga kuma yana tafiya kuma arifai suna cewa ko a ƙaba ƙausai ne kake zaune ko a maƙadu sitkin kake zaune kana munajati da Allah kana zaune kuna ganawa sai ka ci kiran sallah in ji ibnu arabil hatimi wanda ake ta masharri kala kala wai wai su ibnu arabi ne za a gaya ma tauhidi kaza abubuwa yan uwa ibnu al-farid mu'asirin ibnu arabi saboda tsananin tauhidi saboda tsananin tauhidi kalmomin larabci ma baya amfani da su in a garin da za su ɗan taɓa maki tauhidi ko kalmomin larabci asuwaki a larabci ma asuwaki za a ce asiwaku asiwaku ko asiwaku to ba cewa asiwaku saboda mene saboda in yace asiwaku zai ji kamar ya ce Allah wai kuma to bai yadda ya faɗi wani Allah ba shine zaka ga yana la aqulu siwaka min asli anni in zakartu siwaka qultu siwaka baya cewa siwaka saboda in na ce siwaka siwaka na faɗa wani ka na faɗa ni ko ba zan taɓa faɗin wani ka ba wa aqulu araka min asli anni in zakartu araka qultu araka to ka ji bayan uwa ka ji dan uwa waɗannan bijiman arifan wai su ne ake mamaki na sha Allah goji amma ba mamaki dama in ba a yi haka ba to ba za a haskaka hadisin Abu Huraira kisu arrabina kisu rasulina a ayi ba a cewa ko da kana zaune a matsayin sulkin kana ganawa da Allah a tsaba kausai idan ka ji kiran sallah kai ma a dan bani minti biyar zan je in dawo zan je amsa ki zan kiran ka kuma in dawo mu ci gaba da munajati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah ya saka wa malam da alkhairi kowa ya zauna akwai tambaya da malam zai amsa kuma za a kira imamu idaini zai addu'a kuma malam ayyuba gori karamta ne zai taliki na minti biyu la in tasal la in tasalanni an haqiqatu maqari أجبت بقول صح تحت وريدي wannan shi ne imamul jami'a أنت الذي لولا كما خلق امرؤ كلا ولا خلق الورى لولاك أنت الذي من نورك البدر اختفى والشمس مشرقة بنور بهاك أنت الذي لما رجيت إلى السماء بها قد سمت وتزينت لسراك كا كا كا كا ubangiji ya ta'ammatan irin karfi da Allah madaukakin sarki wa manzo sallallahu alaihi wasallam akwai tambaya guda daya wanda ba mu so amsa na ba amma an yi taimon magiya saboda kada hada ni da Allah sai ku ne akwai waɗansu da suke cewa ba su haka don zaɓen ba ko kuma saboda manzan Allah ba yaya wannan maganar suke
Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. wannan kiɗilewa ne da jahilci Allah da ake maki shi kar a ce dan Allah dan annabi shi ya fara cewa dan Allah dan annabi ina fatan mun fahimta shi ya fara cewa dan Allah dan annabi shi Allah kamar yadda muka faɗi a maulidin jiya shi ai karatun a Qur'ani ya ba wuce dan Allah dan annabi ma ko har azurtawa ba cewa Allah yake yi Allah da annabi ya azurta ba ya bai ce ma suka azurta ba ko ya azurta wa ma naqabu illa an ajnahum Allah wa rasuluhu wa rasuluhu to zai ga kai duk abin da zaka tambaya wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisi ingantacce al-hafiz al-lani ka iya kawo hadisin asharu usuli itiqadi ahlus sunnah wal jamaa yana cikin sauran sunanu da sahih yace al-abbas Allah ya saka masa yarda kaga wata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ce mai me yasa ni kurai shawara ne idan suka gamu da junan su sai su gamu da junan su suna ma junan su bushara suna ma junan su ka mai kyau da kyautawa kan mutumin ka sai da karfin aikata ya ta aure da zai ga har an aikata don ma Allah ba لا يؤمن أحد حتى يكون لله ولرسوله annabi dan Allah dan annabi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga hadisin wannan matar wanda ta karfi cikin hadisin saboda suna son su karbi zakka amma suna mantawa da sakin hadisi Allah bai san gwalagwalan hannunta yadda ta fitar ta kansu ta bai mu yace kina son hadisin Bukhari da Muslim kina son Allah ya canza maki wannan gwalagwalan da dan Allah ga kuma lillahi wa ko da kuma dan Allah annabi sai ma Abubakar Allah ya kara masa da ce mun fada haji daga hadisin sunan Tirmidhi kuma ingantacce Hasan Sayyid yau zan yi kai ma Abubakar ya je ya kawo rabin dukiyarsa a ƙarshen shekar ya kawo dukiyarsa ga manzo Allah farko ya tambaye shi ya tinka da Allah mu fi karatun da kyau da Allah mu fai da bukata me ka bar ma iyalinka yace na bar masu Allah da na bar masu Allah da annabi hadisi babu kokonto cikin ingancinsa suna ka karatun ya wuce wai mujarradin roƙo Allah dan annabi Muhammadu haba jama'a ga ta a wajen annabi Muhammadu kuma yana gaya masa ya bar masu annabi Zai mana addu'a, asirin babban limamin da ya ce mani na uwa kuma a ɗazin da muka yi magana cewa man tafsir ya karu da ya yi mutunta muka amma tana tafi ko kuma zan yi kira mutum daya don ba za ka zo garin mutum ba ga hukuma ba ka sallama da mai gidan ba na wani wannan unguwa na wani wannan a garbi ya fashe zai zo da wani adadin wannan mala ayuba zai godiya ga jama'a sai mala yi masa zuwa da Allah ko ka ya tsaya ya karɓi addu'a tsaya a karɓi addu'a
abin da nake so don yi bayani a kai shi ina nuna a wannan waje shi wannan babban bako da ya zo kuma ya amfanar da kuma ake fita ilmi ba wasu matasa ne wallahi wallahi su ne suka tsaya yin da ke san shi suna fi ana kuma har a kira su a zauna su a sassana su malam su a cikin zauna da su a cikin suka ban shi samun zuwa wannan wannan matasa lokaci ya zo a nan wallahi wallahi su ne suka kawo shi wannan kawo shi kayan waya haka ce ke ce har kuma da ya zo ya tafi har ta ce a gaskiya an a tsami ba a ga ba kai kawai a tafi Allah ya hore su amma cikin da ma da yake an gudewa fada gudunmowa suna gode wa malam da wa'abba shi
kuma da saura muna addu'a ta musamman da Sheikh Mansur makaranta wanda da da shi muke kyautata san zamu yi wannan zama amma har yanzu wasu ta samu matsala bayan ya kwana a sanar muka ce kwana muka ta abuwa wanda ta samu matsala yanzu ta mai kala so ba shi ne muke ta jiran sa muna ba mutane kuma da Allah ya fara abuwa kuma da kuma abuwa kuma mutane ne ba ne ake ta Allah ya kawo ku biki da muke da shi Sheikh Mansur kuma insha Allah an jima kadan da Sheikh Mansur Karasu da Sayyidi Ibrahim Ahmad Makali Sayyidi Sayyidi Sayyidi Sayyidi dukan mu gabaki da insha Allah za mu dunguma Allah ya yarda Allah ya nuna mana mu je mu kai kuma sarkin mu da mu